أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يوم السلام عليكم آه an bani topic akan tarihin ashabul kaf na ce to a bani kamar sati ɗaya in yi bincike tukunna abin da za mu faɗa Allah ka sani ba mi zamani da su ba kuma an nemi mu ɗan ba da istan wannan labari to Allah ka sani mu masu kuskure ne daga cikin binciken da na yi na sati ɗaya. Na, a da farko dai a manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam akwai wato Yahudawa sun zo wajen manzon Allah sun ce in addininka na gaskiya ne to ka ba mu ka sa Allah ya ba mu ainihin tarihin wasu wanda suka yi bacci a ogo. So sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma da mazan Allah sai ya roƙi Allah sai Allah sai ya ba shi ainihin isan a cikin alkur'ani mai girma. wanda a sura mai suna suratul kaf Allah ya ɗauko kisan har ya ba da ainihin abin da ya faru a ciki amma ba gaba ɗaya ba sannan Allah bai lissafo sunayensu a cikin alkur'ani ba sannan a Allah ya maida wa wa'annan Yahudawa da kafirai raddi ya ba su ainihin abin da yake kan gaskiya inda Allah yake cewa sai ƙuluna salasatun rabi'uhum kalbu wa ya ƙuluna hamsatun salisuhum kalbuhum rajman bilghai wa ya ƙuluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum a wasu suna cewa su uku ne na hudunsu shi ne karan wasu suna cewa su shida ne na bakwansa shi ne karan so a ƙarshe Allah ya ce wa ya ƙulu na saba'atun masaminuhun kalbuhu a wasu suna cewa su bakwai ne sai na takwas ɗin nasu wato shi ne karan to an yi wani zamani da ya gabata a wani sarki mai buwaya sunan sarkin Dakayanus a can Asiya. A da a wanda wannan sarkin yana da buwaya kwarai da gaske, yana daga cikin waɗanda suka ce za su ga Allah. So, da farko dai a su a sahabul kaf su bakwai ne, na takwas ɗin nasu shi ne kare, kamar yadda Allah ya tabbatar a kan sauran wato su Kiristan da Yahudawa, wasu suna cewa su kaza ne, wasu suna cewa su kaza ne, a ƙarshe Allah sai ya tabbatar da abin a cikin Alƙur'ani mai girma. Na, a sunan sarkin je da Ƙayanus, sannan su guda bakwan nan da karan nasu bari in lissafo sunayen nasu. Na farko babban nasu shi ne sunansa Maximian, na biyu Martinian, na uku Danisius, na hudu John, na biyar Constantine na shidda Malchus na bakwan shine wannan makiyayin kenan shine Serafion sunan karan nasu kuma Kadmir so shi shugaban nasu mai suna maximian shi ne a hankali-hankali ya fara wato sanar da su sauran sanin Allah har tun farko shi ma ya musulunta ne ya karbi addinin Kiristan a gun wani toho so ana haka shi kuma sarkin nan Dakayanus a wannan gari kowa da shi in ya sa doka ba a kowa bai yana binsa kuma suna bautan wani Allah sosai kuma da ƙarshe sai wa'annan guda bakon ko kuma ce guda shida a farko sai suka bijire masa har da matar maximian ɗin shi a sunanta hilim a haka dai wannan sarki yana takura musu har suna kira ga Allah subhanahu wa ta'ala har aka je wa sarki aka ba shi labarin ba ga wani su da wani suna yin bauta kalar bautan da muke yi har shi shugaban ashabul kafi din kamar yana da makami a masarautar ma amma sai Allah ya shirya da shi haka sai ya sa aka kama su ana yi musu azaba sosai ana musu azaba har aka yanke rana za a kashe su washe gari sai da daddare mai gadin su ɗin daga gidan yari sai ya kunce su sai suka gudu haka har suka je cikin wannan kogo a hanyar tafiyar tasu a kafin su shiga wannan kogo din a bayan gari sai suka haɗu da makiyayi makiyayi mai yin kiwon dabbobi tare da karansa haka su ma shi ma sai suka tafi tare da shi zuwa wannan kogon a cikin wannan kogon shi ma ya musulunta ya bi su to bayan sun gaji sun shiga wannan kogon sai suka Allah sai ya sanya musu bacci na shekara ɗari uku da tara da tara inda Allah yake cewa wala bisu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wa zadadu tis'a a bayan sun yi wannan bacci na ya shekarun nan a bayan sun farka sai a cikinsu suna cewa shin baccin kwana ɗaya muka yi a wani ya ce baccin kwana biyu ne wani ya ce ba ka ganin yanayin jikinmu da akwai ƙura haka so bayan sun fito waje sai babban daga cikin nasu maximian sai ya cewa wannan makiyayi tunda kai ba a san ka ba ka je cikin gari ka nemo mana abinci sai ka kawo mana mici to makiyayi da karansa sai suka fita bayan da ya fita sai ga komai ya canja a sai ya dawo ya ce kai a hanyar nan tamu fa kamar babu gini kamar komai ya canja shi bai gane lamarin ba to sai babban nasu maximian din sai ya ce to bari in je can cikin garin in kawo mana abinci to sai ya sanya kamar kyalle a fuskansa kamar liƙafi to sai ya shigo cikin gari yana tafiya shi ma dai akan hanyarsa ta zuwa garin nan sai ya ga komai ya canja shi ma yana ta mamaki to bayan ya shigo zai shigo gari sai ya tarar da wani mai amalanke sai ya makale sai ya taimake sa sai mai amalanken sai ya ce sai ya masa godiya akan a ina godiya Allah ya ma godiya sai mamaki shi da da ya bar wannan gari duka kafirai ne amma kuma yanzu ko dai sun musulunta ne haka bayan ya, ya shigo gari ya ga gari komai ya canja ginin gari ya canja sai ya zo wajen siyan abinci to da ya zo siyan abinci sai ce a bashi abinci da aka bashi sai ya ciro kuɗin nan da ake amfani da tun zamanin nan nasu sai ya bashi kuɗin sai ya ce ai sai ce kai ka bani kuɗi na haka har suka fara masifa a tsakaninsu akan cewa shi ya ce ya bashi kuɗi me yasa ba zai karɓa ba shi kuma ya ce ai wannan ba kuɗi ba ne ya bashi kuɗi so har an canja wannan kuɗin na zamanin nan har zamanin nan kuma akwai yanayin kuɗinsu su haka har aka kai ga wato har aka kai shi ga gun sarki na wannan zamani har sarki ya yi tambayansa waye kai da sauransu shi ma haka yana cewa ai kamar bai san wannan garin ba so haka dai ana cikin bincike sai wannan sarkin sai ya ce to wannan kuɗin waye baka wannan kuɗin sai ce mu dai ganin kuɗin da muke amfani da shi sai kuma wannan kuɗin a ina ke sai ya ce ai wannan kuɗin mu da shi muke amfani to sai maximian sai yake tambayan sarkin ni kam ina sarki dakyanus ne sai wannan sarkin ya ce a ai Dakyanus ai tun zamanin kusan shekaru ɗari uku da ya wuce baya baya nan to sai wannan sarkin sai ya nemi wani masanin tarihi na wannan zamani sai ya zo da shi bayan ya zo da shi sai sai yake tambayan shi maximian ɗin akan cewa shin ne sunanka sai ya faɗa masa sunansa Maximian sai ce to shin menene tarihin ka ne sai ce a yace mu ne a wanda a sarki Dakyanus ya yi mana azaba wanda muna kiran al'umma akan su dawo addinin musulunci wato addinin kristan To, sai kuma har muka gudu muka shiga cikin ogo. Sai wannan masanin tarihin sai yake tambayansa, to, shi me sunanka ne? Sai ya faɗa masa sunansa, sai ce me sunan sauran? Duk ya faɗa musu. To, a nan wannan masanin tarihin sai ya ce wa wannan sarkin tofa lalle-lalle su ne wa'anda suka gudu suka shiga ogo. So wannan sarkin sai ya sanar da dukkanin al'umman gari a kan gobe kowa ya zo a je kogon gun sauran guda shidan a same su. Sai washe gari sai suka je da dukkanin ‘yan gari an kawo musu silke da abubuwa na zinari haka sai suka zo gunsu sai suke tambayar su shi me yasa haka ya faru har suke ba su labarin cewa su a burinsu suna so su ga dukkanin wannan garin sun musulunta sun dawo addinin Allah addinin Kirista sannan kuma gashi Allah ya amshi addu'anmu duk mun zo cikin wannan gari gaba ɗayanku kun zama musulmai sai yake tambayan su ɗaya daga cikin ashab kaf sai yake tambayan sarkin yaya haka ta kasance sai ce Dakyanus wani ya zo ya yaƙe shi ya kashe shi sannan sai ya kafa addinin kiristan shi yasa ya zama tun a wani lokacin kowa duk wanda bai dawo addinin ba za a kashe shi sannan duk wanda ya dawo kuma za a bar shi shi yasa ya zama dukkan wannan gari namu ya zama daulan addinin Kirista. Eh, to shi ne dalilin zamanmu dukkanin wannan daula ya zama addinin Kirista. To dama Allah sun roƙi Allah akan haka. To sai Allah sai ya nuna musu ishara, ya to gashi fa Allah ya karbi addu'anku, kun gani dukkaninmu mu musulmai ne, mun dawo addinin Allah. To ana haka har sai shi wannan magziman ɗin har ya ga har ya nemi gidansa ya je gidansa a cikin wannan gari ɗin har ya tarar da jikansa na uku a wannan gidan tsoho gashi shi ya zama tsoho dama kafin ya rasu oke kafin su gudu su je wannan kogon shi maximian ɗin kenan matarsa hilim tana da ɗa so wannan ɗan shi ne shi ma ya girma ya haihu sannan shi ma wannan ɗan nasa shi ma ya yi rayuwa ya haihu to jikan jikan shi shi ma tsoho ne sosai sai ya tarar da shi a wannan gida ɗin a nan ina ina ruwan Allah kuma to a haka wannan hikaya ta faru har sai sarkin nan na wannan zamani sai ya nemi akan su dawo cikin masarauta su yi rayuwa kamar yadda suka yi rayuwarsu a zamanin Dakyanus. Sai suka ce bari za su je wannan ƙogo su yi shawara su yi mitin akan wannan magana tasa. So sai suka nema sai suka je wannan ƙogo su bakwan da wannan karen nasu shi ma daga kofan wannan kogon ya zauna sai suka shiga sai suka yi mitin sai suke cewa to mu alhamdulillahi Allah ya karbi addu'anmu na ganin cewa dukkan wannan gari namu su musulunta su dawo hanyar Allah gashi Allah ya nuna mana gashi mun yi bacci shekaru ɗari uku har da kwana tara. To mu yanzu dukkanin wannan gari ba mu san kowa ba, matanmu da yaranmu da ‘yan uwanmu duk ba sa raye. To in mun zo mun yi rayuwa da suwaye za mu yi rayuwa mu ji daɗi. To a nan dai sai ɗaya daga cikinsu sai ya nemi akan su roƙi Allah ya ɗauki ransu a wannan waje yanzu. sai suka yanke wannan shawara sai suka yi addu'a a tare to sai Allah a lokaci guda ɗaya sai Allah sai ya zare musu ramsu so sai wannan sarki sai ya ga sun jima a cikin wannan ƙogo ba su fito ba da suna leƙawa sai suka gansu a kwance suna tattaɓa su sai suka ga gaba ɗayansu sun rasu har shi ma wannan karen gashi nan shi ma ya rasu so a nan wannan sarkin sai ya nemi a rufe wannan kogon dama lokacin da suka gudun nan so da sarki dakyanus da ya gano inda suke sai ya nemi dakarunsa su zo cikin wannan kogon su kama su su kashe su to in sun shigo wannan kogon sai Allah sai ya hasko sai ya aiko malaka jibrilu sai ya sa musu wani haske mai ban tsoro ga sunan suna kallon su a cikin kogon suna bacci amma ba daman su je har gunsu su kashe su so a haka dai da ba su samu daman shiga ba sai wannan sarkin Dakayanus sai ya rufe wannan ƙofan ƙogon. To bayan wannan shekaru na ɗari uku da taran sai Allah sai ya yaye wannan ƙofan sai suka samu damar wannan fitowa ɗin nan har wannan labari ya faru so bayan haka bayan sun roƙi Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki ransu sai Allah sai ya ɗauki ransu a lokaci ɗaya sai wannan sarki da ya shigo sai ya ga duk sun rasu to sai ya shi ma sai ce to a yadda suke dinnan a bar su kawai sai ya shi ma sai ya rufe wannan ƙofan wannan ƙogon sai ya rufe shi su wannan shi ne kaɗan daga cikin tarihin ashabul kaf wanda a iya bincike na wanda suna can jordan eh sannan kuma a a tsakanin wayanne turkiya turkiya can turkiya ne ko jordan ko turkiya da yake da a wannan a yanzu haka dai suna wani waje a wani katon masallaci a wani ƙauye na Rajif mai suna Rajif. Eh, to shi ne dai kaɗan daga cikin a wannan tarihin Asabu Kaf, eh, wanda sun zo ne bayan bayan annabi Isa ya yi rayuwa, su sun zo daga baya-baya kaɗan su ma suka yi wannan rayuwa tasu. so Allah abin da muka faɗa na wannan tarihi da aka bani in yi bincike a kai Allah ka sani ban yi zamani da su ba amma na yi iya bincike na akan wannan abu na samu wannan abu Allah ya amfanar da mu akan wannan tarihi da muka yi bada kuma Allah ka yafe mana a bisa kurakurai da muka yi domin mu ba mu yi zamani da su ba da har za mu ba da ainihin tarihinsu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.